الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi goma ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira na balin salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na uku a cikin wannan sura mai albarka suratul sabai inda muka tsaya aya ta talatin daidai haka ne ashirin da bakwai kai za mu tashi aya ta ashirin da takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul saba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa didi da fassarawa didi ba mu iko aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalnaka illa kafatan lillah ba mu aiko ka ba face zuwa ga dukkanin mutane basiran dan kai albishir ga wanda ya ba Allah madaukakin sarki ya shiga aljanna wa nadiran sannan kai gargadi ga wanda ya kibin Allah madaukakin sarki da umarnin annabinsa shi kuma ya shiga wuta walakin aksaran nasi la ya'lamu sai mafiya yawan mutane ba san haka ba wa yaquluna mata hadha alwa'd har za ka ji suna cewa yanzu ne wannan alƙawari alƙawarin da ake kai mana kullun roman baka cewa za mu shiga wutan mun yi kaza yanzu ne in kuntum sadiqin in har da gaske kuke sai Allah marwakin sarki yace kullakum mi'ad yawmin kene da su kuna da wani alƙawari na wani yini wanda la tastakhiruna alhu sa'a ba za ku taba jinkirta masa daidai da sakan ɗaya ba wala tastaqdiru kuma ba za ku gabace shi ba malai yake wannan ayar Allah madaukakin sarki yana magana ne da annabinsa annabi sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na cewa Allah ya aiko shi wa fashi sai ga dukkan mutane baki daya kamar yadda ya faɗa a suratul araf قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ya kafe ne da su ya ku mutane ni manzo ne zuwa gare ku gaba daya wanda yake wato ya mallaki sammai da kasai ko kuma suratul furqan aya ta farko da yake tabarakal ladhi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadira wannan ayoyi gaba ɗaya suna bayani akan cewa Allah madaukakin sarki ya turo annabi alaihi salatu wassalam a matsayin manzon da zai yi da'awa ga duk duniya wanda annabawan baya ba haka bane wani zaka ga wata unguwa ba aka aika ko wani gari daban kawai kamar yadda Najeriya take a ji an tura annabi kaza na Kano wani a tura shi Borno wani a tura shi musamman annabawan Bani Isra'il sai ka samu annabawa da yawa a lokaci daya Isa ibn Kathir yake gaya ma cewa a rana daya Bani Isra'ila sun kace annabawa 40 da wani a rana daya da saboda haka wannan shine abin da aya ta kunsa cewa walakin aksaran nasi la ya'lamu shi dai mafiya yawan mutane ba sani ba mafiya yawa sai da Allah ya ce wa ma aksarun nasi wa law harasta bi mu'mini a can suratul yusuf Allah madaukakin sarki ya ce mafiya yawan mutane ba za su taba shirya ba ko da kana kwaɗayin su zama mu'minai ne haka kuma ya ce wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in wato a cikin suratul anam inda za ka bi mafiya yawan mutane ke za su fatar da kai gabar bin hanyar Allah madaukakin sarki Abdullahi da Abbas Allah ya tara masa yarda yake cewa inna Allah faddala Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ala ahli samai wa ala al-anbiya lalle Allah madaukakin sarki ya bibi da Annabi alaihi salatu wasalam akan duk wanda suke cikin sama duk mala'ikun da suke cikin sama da kuma waɗanda sauran annabawa tsani almajiran da zai suka ce ya bin Abbas ya kai ɗan Abbas fi mafaddala wallahu ala al-anbiya da ne Allah ya bibi da wannan annabin da kake faɗa akan sauran annabawa qala bi inna Allah qala ba ku ji Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi ko kuma ya fara kawo ayar farko wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyana lahu ba mu taba yi ko wani manzo ba sai sai da hancin mutanen sa dan ya mutu bayani za a turo iya mutanen da aka turo shi gare su nan yake zuwa yace wa qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi wakilan wa nadira ba ku ji kuma abin da Allah ya gaya wa annabi ba cewa ba ba aiko ga wabati zai zuwa ga mutane gaba ɗaya ba bin misali kauni ba shi shi ka fatan da nasi wakilan wa nadira ko wace irin kabila kake ko wace irin kala ce kai to Allah madaukakin sarki ya aiko annabi zuwa gare ka to shi ne yake fa arsalahu Allahu ila al-jinn wal ins sai Allah ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu annabi kala wa ibn abbas kamar yadda ibn abbas yake faɗa cewa ya tabbata a bukhari da muslim daga jabir da abdullahi yana cewa annabi ya ce wa isu wa isu kam sallam yau da ahadan min al anbiya qabli an ba da abubuwa biyar da da ba ba kowane annabi annabi da yazo kafina ba to sai ki bi rabi basira da jahili Allah ya taimake ni ya taimake ni da jefa tsoro a garin da zan ya ga tun kafin in bi da wata daya wannan kutuciya ce ta annabi alaihi salatu wasallam wa ju'alat li al ardu masjidan wa tahura sana zan ya mun kasa ta zama masallaci kuma mai tsarki za ka ce mama da kasa an karasa ruwa ko kuma lokaci zai kure sallah ta a rana ta fito ko abin da ya kaba da wannan kaga kasa kenan sannan kuma duk inda ka samu kanka za ka yi sallah sabanin annabawan da idan mutum yana kano da kuɗi ga ya dawo za a yi azhar yayi azhar din sannan ya koma idan za a yi haka ya kuma dawowa ya koma haka kaga akwai mashakka a cikin tafiyar to wannan abu na biyu kenan sannan abu na uku annabi alaihi salatu wasallam yace fa ayyu ma rajulin min ummati adrakatu salama min salli shine tsarin wancan nan cewa duk inda sallah ta riski mutum daga cikin al'umma ta yi sallar ta gurin na uku shine wa illati al ganaib an halatta mun ganima annabawan da duk wanda ya tattaro ganima sai dai tara ta a gurin idan Allah ya karba ya turo wuta ta ci ta gaba daya walam tahilla li ahadin qabli sannan kuma na hudu wa waditu shafa'a na uku kan yake wa ulitu shafa'a an an kuma wato ba da ceto wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ila qaumihi khassa annabi alaihi salatu wasallam ya kasance ana turo shi zuwa ga mutane duk annabawa kai ana turo shi zuwa ga mutanen su a kidi sannan kuma bu'ithu ila an-nasi amma lan yarka sannan ni kuma Allah ya turo ni zuwa ga mutane gaba daya wannan hadisin ya tsara fito da wato martaba annabi alaihi salatu wasallam sannan akwai hadisi daban kuma da ya zo a bukari annabi yana cewa bu'itu ila al-aswad wal ahmar Allah ya aiko ni zuwa ga fari da baki shine mujahid yake cewa ana nufin al-jinn wal ins mutum da aljan wani ta kuma yace al-arab wal ajam shine larabawa da ajamawa duk wanda ba balarabi ba shine ba ajami shine annabi yake la fadla li arabina ala ajami ba wani bibiko ga balarabi akan wanda yake ba ajali isa kamar yadda balarabi yake gane asibitin jinata ne to sai Allah ya rufe wannan ta asubanci kamar yadda ka tawo Najeriya ɗan arewa suna ganin musulunci nasu a arewa ba idan ka samu hauta fulani idan ku kai gabas kanuri yana ganin shi yafi kowa asali a musulunci saboda haka ga wannan duk babu shi har idan mutum ya zo yayin da zuwa wani gurin ya burge tashi da dumi yana bayani ya rika cewa kaga wani tubabi saboda shi daukar sa kawai musulunci na da shi ba hu to balarabe ma haka yake wata rana an ja ruwa a Madina muna zaune a masallacin Annabi alaihi salatu wassalam sai lokacin umara kenan sai wani balarabe ana ta hira yana ta min tambayoyi haka ta tinje yake mun wayo shi na musulunta shi kawai a gurinsa tun da waƙi ne ni musulunta ne yaushe na musulunta to saboda haka irin wannan kabilancin da kake ganin ba wuce yana da shi in ya ga wai an wani taro da aka taba yi a wani gari irin na taro na na ɗan uwa musulmi wani inyamuri ya tashi yana kokin da bangaren su ya aka rika miƙewa ana kallon wai inyamuri sai yana bayanin musulmi to irin wannan kabilancin su ma larabawa suna da shi da annabi yake ba wani fifiko ga balarabe akan wanda yake ba ajin dan kuma gurin yace inna akramakum inda Allah ya tsago a musulmin ba wanda ya fi wato girma a gurin Allah shine mai tsoron sa kawai Abu Jahil ba balarabe bane yana cikin manyan Yahuda Abu Lahab bala karewa ma shi Allah ya tabbace da abila abin wa tabba shine wasa aka yi Qur'ani saboda haka ba ruwan Allah da kalaka da yaranka kawai musulunci ake kallo shi ba wuce ma za a dawo asali ai yara ai ba guje ni asali saboda haka ba zai ce asali shine musulmi ba wannan abu wanda asubanci ne har waɗanda suka yi karatu mutum da yaƙi zuciyar sa zai rika jin cewa su ba su kaɗai ne musulmi kawai duk wanda ka gani ba ba hauke ba musulunta ne wannan kuskure ne musulunci na kowa ne kashi nan Qur'ani ya gaya ba wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi nakiran wa nadira saboda haka musulunci annabi na kowa ne ba na larabawa bane ba na bahaushe bane ba kuma na karu kanuri bane shi kanuri yana da wannan cika bakin ne saboda muna karanta a tarihi an gaya ba cewa ukubatu bin nabi ana am cikin ban ne zo ta musulunci sai nuna na ku ne ku kai ai ba aka baya nuna haka wannan tarihin wani ne an ce ukubatu bin nabi habba ne zo mutum da bai zo Kano ba na mu bane kenan ba haka bane an gane ko to shine Allah yake wa yaquluna wa ta hadal wa'd zaka ji suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin da ake yi mutu in kuntum sadiqin har har gaskiya kuke bada Allah ya gaya mana suratul shura ya ta'jilu bi alladina la yu'minuna biha walladina amanu musbiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq su kafare har cewa ce dan Allah ya sauri a kai kiyamar nan mu an ce mu da gaya mana kullum a kawo ta kawai mu ganta sai Allah yake wato saboda basu yi imani da ita ba amma wannan dina amanu musriquna minha wanda suke imani da Allah ko tsoron da suke yi da an bari kiyama nawa wani magabaci game da Imam Nawawi ya kawo a cikin Atiliyan fi adabi hawalatil Qur'an yace akwai daga cikin wani magabata a cikin tabi'ai wani yana karatun sallah yana zuwa fa idza nukira fil naqur sai ka rasa ayat da wani fadi ya kuma saboda ana jin tsoron kiyama shine musriquna minha suna jin tsoron da in kana karanta a cikin biyan musamman Allah ran ma hadisin Qur'ani kana karanta wannan zai rika baka wato wani sabon sako da kai ma kana jin Qur'ani za ka rika samun sakonni da wannan kaji yadda baka ba ta ce biyan Qur'ani mutum ya zo kan aya ya kasa wucewa saboda irin razanin wato abubuwan da ta dauko tana bayani a kai shine Allah madaukakin sarki yake kullakum bi'adi yawmi da ya mutu kuna da wani alƙawari na wani yini dan la tastaqiruna alhu sa'a ba za ta jinkirta muku shi ba ko da da sakan daya Allah ya ajiye wannan ranar na cewa ranar juma'a za a tashi alkiyama amma ba faɗi wata juma'a ba amma tabba za a ɗauki tashi ta kuma rashin sanin wata rana ce ta kamai mai bayan nuna ba ita dan lakara ya ji goyon zaji ya gaya ma cewa kun fara yake za a yi jarabawa rashin yin yanzu bayan nuna ba za a yi ba za ku aiki ko ba haka bane saboda haka dole wannan jaraba da yake giya ba za a yi ta saboda haka cewa wato kullun lakkara zo ka ce bisa lakkara ka ce za a yi jaraba wannan wai yau ne mu ba ka yi ne sai ga ya ba da kake shi na baka rayuwa jaraba wannan ba za ta zo ka tadda kai to a a duniya ma kenan ballan da lahira idan lakkara ya ga ba za a yi jarabawa tabbas za a yi sai an yi ballan da Allah madaukakin sarki da layu da kudi ya baya saba da kawai to shi Allah madaukakin sarki sai gaba da gaya mana cewa wala tastaqdimuna kuma ba za ku jinkirto ta ba ba za ku gabace ta ba da sakan daya cewa ka riga lokacin ko kuma kai jinkirin lokacin yayi abinda zai baka tsoro da mutuwa gini daga ran da ka mutu kana mutuwa duk harkokin da ake a duniya ba za su tsaya ba in ba yi wasa ba dan kana makabarta wani zai bugo min waya bai san an yi mutuwa bai ne ban magana bijirati yana gaya ba cewa wannan kayan da ka tura ba wasu zo bai ce yanzu na ba kawai sai ya kuri in muka fita ko ba ga bane da mun fita za a dora wata kila kawai ya ma mai sauki zai iya ce ma mutuwa aka yi mun amma wallahi da ya fita zai dora ya ce to a bar wannan magana sai ji za mu dora amma dai za a yi wani kwa da ya zo a cikin abokan wanda ya mutu ko ƴan uwan ko abokan ɗan ko ƴaƴan a gurin zai shiga wannan bijinan sun ta cewa sai ne a ba su guda uku yanzu muna ba kamar da an na fito za a yi kaza ko ba haka bane mutuwar ka ba za ta sa a daina komai ba daga lokacin da ka mutu daga lokacin wani ya sa dan ba wannan ya fi firgici a harkar mutuwa cewa ka tsaya ka bi Allah ba abin da za a baka daga gidanka har waje kawai ka tsaya ka bi Allah duk abin da ka san ana yi za a dora a ranar ba wani ya sa dan ba ya fara na ka sabo kawai wallahi ba abin da za a baka babu saboda haka kawai mutum ya shafa wa kansa ruwa ya bi Allah madaukakin sarki to shine yake gaya mana anan cewa wala tastaqbilun ko da kai ba za a jinkirta maka ba kaga inna ajalan lahi idza jaa la yu'akhkhar idan ajalin ubangiji ya zo ba a jinkirtawa ko ma da akhiru illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnihi fa minhum shaqiyun wa sa'id haka Allah ya gaya mana sai Allah ya ce na'am وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين الله مدوكين sarki yace wa qala alladheena kafaru sai kaji wadanda suka kafirta suna cewa lan nu'mina bi hadha alquran lan ba la nu'min ba ba lam nu'min ba ba za mu taba imani da wannan qur'anin ba aka ce bara ba za mu taba imani da shi ba wala bin nabi bayna yadayhi ko littattafan da suka zo gabanin sa ba ruwan buru Allah yake walau da rayuwar zalimun ina ma a ce zaka ga lokacin da azzalimai mawqufuna inda rabbi lokacin da za a kai da su a gaban ubangiji me jawabul laula din laudin shine la ra'aita amran azima ai da ka ga al'amari babba ko kuma duk abin da zaka kaddara mun biya wannan asuratul anam ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ولو ترى بك وإن من بعد مثالي أكيد كما لو تفسير كتاوا سوى كي ذاك القدرة دو ولا أبو ميموني دب أيضا أن يكلو دا أنجا أبو مامي دا أنجا يدى الله زي بسي شيني قدرة malamai in kana duba tafasir wannan tafsiri zai ga ya kaddara wani abu wannan ma ya kaddara wani abu amma dai da ba a ka'idar ilimin tafsiri akwai kaddarawa domin tana da jawabin ta na launin to sai Allah madaukakin sarki yake yarji'u ba'dhum ila ba'dhin liqaw zaka ga sajin su na mayarwa da saki magana ka san daga lokacin ko tunu zaka yi mutane in dai aka fara tunun wannan ya fada wannan ya fada to abuwa za su dani gadewa za su to su ma wayannan da an zuwa fara tuhuma su sai wannan ya yarda magana wannan ba ya ko ana cikin yace wallahi ƙarya ne daga lokacin da za ta wa mutane zulu kan jira wani ko bangaren wani yana cewa wallahi ka faɗi gaskiya ga wuri fara daga nan ba zai fara zaki dan ana cewa ka faɗi gaskiya ko ka ji tsoron Allah za ka yi matakin da zai wallahi ƙarya ne daga nan kuma zan ya ba ta yi ko ba haka bane zan ya ba ta shi sa malamai suke cewa ko sulhu za a yi sai ka duba yanayin idan zai ba da maslaha na tara mutane guri daya idan zai bada maslaha haka yake ba in ba zai bayar wato wato da muguwar rawa barakin tashi ko yawa sai a tsaya inda yi kaga ina ta ga muku akwai inda aka yi auren zumunta auren ya da kanwa wannan ta bada kanta wannan ta bada yarta uwa ɗaya uwa ɗaya da aka zo sulhu sun samu tsakani suna zaune sai dan shi mijin zai fara magana kaza kaza kaza shi babarsa mahaifiyarsa ita ce ya rufe take rufe mana baki makaryata kawai kun tara mu za ku yi mana za ku mai da mu kananan mutane sai an wata babar amaryar sai su ce a ɗanki ne makaryaci ni ya ta ba makaryaci a daga nan kowa ya ja nasa bangaren kullum yanzu zai ba da danyin bari kowa ya ja aka ɓata zumunci aka ɓata zamantakewa shi kenan to kaga ai wato gwara ma a ce su a junan su ta zauna kawai daga ƙarshe a wakilta isa kuma ake gaya ma cewa duk inda mata suke duk taron su namiji ɗaya zai fi ba da fa'ida biyar da wannan taron a wata kila da maza ne ba za a yi wannan shegantakar ba amma ka gaba ɗaya kowa ya ja ɓangaren sa to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce ciwo daga nan sun fara yadda magana ya qulu alladhina stubi'u sai waɗanda aka raunana talagawa marasa ƙarfi waɗanda suke na ƙasa sai suka fara cewa lil ladina takbaru ga waɗanda suke girman kai manyan kenan suna cewa da su laula antum ga mato mu su na ƙasa waɗanda aka ja mabiya suna cewa wanda suka ja suna cewa laula antum wallahi ba dan ku wala kunna mu'minin ga tinin mu mu'minai ne kun ga an fara hawa ko ba dan ku ba duk wallahi ba dan ko mutum ce ma yake yaya wallahi yaya ba dan ke ba da tinin na bi don fara hawa ce kai ba to nan zai matsa gaba yake wallahi yaya kai ka tike ni ko ba gaba ne tun da ya fara samun wannan gabar to shi kenan shi za ka ce ko ba ta kace kake yaya magana kullum kana zagin kana ba dai ni ba to dawo ce ba za in ka dora to za ka dora ita ba shi za ka ce biyu zan ci karka take ka ce mutuncin iyalai karka so ba sai rabuwa za ku ku rabu salaman wa salam amma banda magana cin mutunci karka so ma yaji cin mutuncin iyaye ballan da za kai ga duka kar ayi wannan to shi Allah wa daukakin sarki yake ne qala allazina takbaru na'am قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين kaji magana ta dora kanin ladina stakbaru sai su manyan masu girman kai masu fada a jinka filin ladina sobe a su ga waɗanda suke na ƙasa mabiyar sai suka ce da su rauna nan anahnu tarannakum anil huda mu za ku kalla ku ce mu hana ku bin shiriya mu muka hana ku in ja akum lokacin da shiriya ta zo muku kuna kallon da kuka kin ruwa ban ku bar wannan magana da ba kuntum mujrimin da ba ɗan duniya ne ku ba ku da mutunci kawai kaji ba yanzu bar da nan kamera dama haka muka sabe ku dama san ba Allah kuke yi ba ke ne ne kuke yi saboda haka ba ruwan mu sai Allah ya ce وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون to bayan sun gaya musu balkuncin mujrimi da cewa dama da laifin ku muka same ku mutanen banza ne ku wa qala alladina tubi'u kaga dai ana ta exchange word yanzu suna fada suna fada kuma daga nan Allah sai ya bata duwa in dai wanda zai ba magana yanzu yana niyarwa duran ya bata sai kuma waɗanda aka rauna na ɗin suke lil ladina takbaru suka gaya waɗanda suke manyan waɗanda aka bi su masu girman kan sai suka ce da su bal makrul layli wan nahar ai bal makruhum bil layli wa bin nahar ai wallahi makrul layli wan nahar sai suka ce da su ai ma kiki kuka yi shirya mana dare da rana in ji rauna da mabiya ta ce su manyan ba abin da suke yi banda ba ke yi kuka yi shirya mana dare da rana wanda in aka dangana wa mutum ma kirki to ai zargi ne na ka cewa da baki ne zargi ne domin abin da kake nufi albakida wa rahila shine ka kulla wa mutum wani abu da zai fada rani to wannan abin kuke sai mana kawai shine wa makruhum bil layli wa bin nahari amma aka kawo da mun shafa da wannan can baya da muka biya wa idiyam kurbikal ladina kafaru yasbijuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah cewa aka dangana wa Allah amma ya buri a bangaren ubangiji mun yi wannan bayanin a suratul anfal cewa Allah madaukakin sarki yake to makiru suka ce makirci kuke ta shirya mana dare da rana in ta amuruna na ku tuna lokacin da kuke umartar mu da an nasura billahi mu kafircewa Allah wa naj'ala lahu andada bu sanya ba kishiyoyi yalla wa daukakin sarki yake wa tarun nadamata sai suka boye nadama wannan kalmar a tauru tana cikin kalimatul abdan a wani guri a can baya mun biya ta har muka kawo misali cewa idan ta zo kishiyar ta ake ne kaga boyewa ne kishiyarsa bayyanawa to anan ka zo sai ka ce wa tarun nadama sai suka bayyana nadama kamar irin wallahi idza as'ad as'ada yana rubun adbara ko akbara saboda haka Allah ya rantsuwa da dare lokacin da ya bada baya ko kuma lokacin da ya gabato shine kalimatul abzad in kana karanta wanda ya karanta usulul tafsir zai ga akwai irin kalmomin da an kawo to to a sarru matana cewa wa sarrun da damata lamma ra'u al'adab sai suka bayyana azaba lokacin da suka bayyana nadama lokacin da suka ga azaba wasu malamai suka ce a'a za ka iya cewa sun boye din amma duk da kuyanta saboda yadda take a zuciyar sai ta bayyana da ka gani abu ka mutum za ka gane cewa wani ba ya shiga cikin wani yanayi to kamar haka ne saboda haka duk kalmomi biyu sun hausu sun boye kuma sun bayyana a lokaci guda shine wa sarrun nadamata lamma ra'u al'adab sun koye da damar dan ko kowa ya gane amma dai da fuskar ta nuna an bayyana da kyau ko yawa to shi Allah ya ce waje annal aglala fi anaqil ladina kafaru dai muka sanya mari muka yi musu tsaurin butan mana a cikin wuyan waɗanda suka kafirta domin jami'i ne al-aglal jami'i ne al-gullu ba al-gillu ba wala taj'al fi qulubina ghillan al-ghillu yana nufin wani kulli ka kullaci mutum da wani abu Allah karka san ya mu rika mu rika kullata safai kana wannan addu'a an fahimta da kyau ku yana kuma wa ma kana ni nabiyyin an yaghulla wa man yaghlu ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah da al-ghull daga al-ghull ba al-ghillu ba saboda haka shine Allah madaukakin sarki yake kuma abin da yake kira da al-ghull shine daure hannu da kafa a jikin wuya hannu da kafa a jikin wuya ina yadda ake wa kaza idan an yanka kaza an tiro kafa an tusa to haka ko kuma kawai hannun a jikin wuya da kafa shine wato da Allah yake khuduhu fa kulluhu thumma al-jahim sallu dan wannan yan wutar sai an mutu wannan tsaurin butan ba na sun za a wurga su ta to shine Allah bada wajen sarki yake hal yuzi zauna illa ma kanu ya'malun hal ai ma ma yi zauna ba abin da za a taka musu illa ba kanu ya'malun Fati abin da suka kasance suna aiwatarwa sai Allah ya ce وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalna fi qaryatin min nabi bamu taba aika wani mai gargadi a cikin wata baraya ba ko wata alƙarya ko wani gari illa tsara qala mutrafuha ba ce sai ma abota ni'ima na cikin garin sun ce inna bima ursiltum bihi kafir mu dangane da abin da aka aiko ku da shi mun kafirce mar ba za mu ba duk wani annabi da aka tura aka ce ga yabar kuma mun fahimta ka musamman akan labaran annaba annabi nuhu annabi hud a suratul shu'ara suratul araf mun tattabo turare anu'minu laka wa tab'aka al-arzalu aka kirga su fada cewa yanzu mai imani da kai ka gayawa annabi nuhu yanzu mai imani da kai kuma alhali makaskanta talakawa suna bunka wai sai dai a kori wayannan talakawan gaba ɗaya suna so wato in suna so a bi wa ma da raka tab'aka illa alladhina hum araziluna baya biya ra'ayi kaga duk wannan maganar ce haka nan annabi salihu shi ma haka ce filin ladina tubi'u liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun ya rabbi qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladina istakbaru inna billazi amantum bihi kafiruna a suratul a'raf kuma wannan suka faɗa wa kadalika fatanna ba'dahum bi ba'din yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alamu bi kafirin kaga duk wannan wato maganganun su ne ko kuma ka dauko ɗaya ayar da suratul anam wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha duk wannan martani ne da suke mayarwa annabawa yayin da suke musu da'awa zuwa gaban Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki yace ba mu taba aikowa cikin wata maraya ba ko alƙarya wani mai gargadi illa kala mutu rabuwa ba dai sai ma abota ni'ima da wadata sun ce inna bima ursiltum bihi kafir mu dangane da abin da aka aiko ko da shi mun kafirce masa wa qalu la anu aktaru amwalan wa auladan har sai ka bada amsa cewa mun fi su yawan wato dukiya wa auladan sannan mun fi su yaya wurin da ake wa annabawan ke mun fi su yawan dukiya mun fi su yawan yaya wa ma na'budu bi mu'azzabin sakamakon haka kun ga ai ba za a zartar da mu ba tunda muna da yaya muna da dukiya wannan alfaharin da suke kira mali ya yi istaqaru bi kasrati al-amwali wal aulad suna alfahari da yawan ƴaƴa da dukiya wa taka duwan da zalika dalilun ala mahabbatillahi lahum a suna kure da cewa dalilin haka ne zai sa ba Allah ya so su domin ya ba su dukiya ya kuma ba su yaya yasa ya mai da martani cikin suratul mu'minun aya tabuna annama nuridu wa nuridu bi ni malik wa bani yusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun suna tsammanin cewa wato muna ba su ƴaƴa ne da dukiya Allah ya ce muna gaggauto musu ne daga cikin wato abin da wato yake na su na alkhairai na lahira muke ba su a duniya balla ya shaurun amma ba san haka ba fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun haka Allah ya faɗa ko dalli wa man khalaqatu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يدفع عن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ألا يكي سأرهقه سعودا بارو الله ده وتعالى إلا دوتيا لآيات يكنون الله ينا تنبت الدعيوات أو ندكارون با domin shi karuna saboda yawan dukiyarsa cewa kai mukullan kawai ba ba waya haudis ba ba to to ba ba kamfanin nika ba mukullai kawai ma inna mafatihahu la tanu bil usba mukullan kawai sai an tara gaggagaggan majiya karfi ba mutum da yawa ala usba inna alladhina ja'u bil iski usbatun minkum usba shine daga mutum nawa zuwa nawa na sabai da goma zuwa sama ko to a samu yanzu ka dauka kawai ka dauki mutum daya majiyin karfi a zuba mukullai wani mukullan da sai da kyar zai daga a cikin buhu a zuba ya dauka mutum daya to ana maganar wato ko cewa aka yanzu misali wato mukullan da majiyin karfi zai dauka shi kadai na jaguna da wani na kasuwar kulli ko to kaga wannan misali da hadisi misali na kaso koi cewa majiyin karfi bukullai kawai mutum daya to wannan ba mutane da yawa aka ce bukullan to to din tsaro da kenan kaga idan mutum yana takama da cewa sai Allah yana san mutum yake ba shi dukiya ai da biwa karu gaba yana ne yana tafiya a cikin kasa haka Allah ya bada ita dukiya idan Allah ya baka ba yana nuna Allah ya fi son ka ba ba haka bane ita dukiya Allah wa dauke sarki yana baka dinin ya gwada ka jarabawa shi ma wanda ya zama to tana ka baba shi ko shi ma jaraba shi ake dan wani da Allah ya bashi kurin dan iska ne da mace kake kwarai kuwa sai Allah ya hana shi ya bashi haka to saboda haka kowa Allah yana bashi abin da yake ganin shi ne daidai da yake aka yi da kyau to ka sani cewa kowanne yanayi Allah ya ajiye ka to jaraba ka yi to shi ne Allah madaukakin sarki yake wato wannan abin da yake faɗa na cewa wato wa qalu nahnu aktaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'allabi ba za a azabtar da mu ba dan dai ne da tafi tafi ba sai Allah yake ne قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن Allah madaukakin sarki yace ko da ya mutu inna rabbi yabsiru rizqa liman yasha ubangiji na yana simple arziki ga wanda ya ga dama ba wanda yake so ba wa yaqdiru sannan kuma yana kunta tashi ga wanda ya ga dama haka yake an fahimta da kyau ko to sai ce walakin na aksara nasu la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba san haka ba sai Allah yake ne وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا wane mutum إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون Allah madaukakin sarki ce wa ma amwalukum wala auladukum ku sani cewa da ƴaƴanku da dukiyoyinku billati tuqarribukum indana ba zulfa ba shine waɗanda za su ƙara muku kusanci zuwa gare ni ba yawan ƴaƴa da yawan dukiya ba ke ce nuna cewa kai na Allah bane ka fi kusa da Allah ba haka bane ai muna gani ba ma'auni bane na kowane bangare muna ganin wanda suke manyan masu kuɗi a duniya wasu- wanda suke daga lambo lamba ta daya har zuwa biyar da goma duk ba musulmi bane sannan kuma idan magana ake ta talauci ai idan kafirci yake za a samu dukiya dan akwai wanda suke ganin cewa wai yawan bin Allah ma kana kusa da shi ba a samu kuɗi to idan kafirci ke sa a samu dukiya kaje a kafirai da suke cikin wato makotan ma a cikin Najeriya a kudu kaje ka goza hanyar ko kaya ba sa sa ba shi ne ma'auni ba saboda haka kafirci ah, da musulunci ba shi ne ma'aunin Allah ya baka dukiya ko ya hana ka ba dan wasu na dan na taba gari irin masu yan tabori irin masu amfani da hankalin nan suna wa- wasu maganganu na banza dan dai da abin da ya shafi irin wayannan abubuwa saboda haka ba shi ne ma'auni ba kafin ka zo duniya kowa Allah ya rubuta mai zai ba shi. kowa ba ka ganin mutum zai wata ɗaya baya cin abinci abinci sai dai a ci tura mara ta hanci amma da gobe zai mutu za a zare abin a baki ya ci da kansa ai ta murna duk dangi cewa yau ya ci abinci a je gobe zai tafi dan a nuna ba cewa arzikin sa sai ya kare sai ya cinye shi zai tafi. wani kuma ba ma ya ci abinci kwata kwata a ran da zai tafi zai ga ya samu sauki na tafiya sai ya ja ruwa an kama kunu kunun tsamiya ai ta murna duk dangi sai an jira yarsa tana barno wata tana adama a jira a ce ai yau wance ko wani ya ci abinci ai ta murna da ta kiran yan uwa da abokan arziki to arzikin karshe ke an fahimta da kyau ko to wannan shi ne ba su ne suke kusanta da mutum zuwa ga Allah ba illa man amana wa amila saliha sai wanda ya imani kuma ya aiki na kwarai imani da aiki na kwarai wayannan suna ko guda biyu shine abin da za su sa Allah ya ƙara kusanta ka zuwa gare shi Allah yake fa ulaika lahum jazaa'u bi'ati ba shi irin wannan kuwa imani da aiki na kwarai shine wanda Allah yake lullunka musu sakamako na ninkin ba ninki bima amilu saboda abin da suka yi wa hum fil ghurfati amin Allah yake kuma zaka same su a cikin al ghurfat benaye na aljanna aminuna suna cikin aminci aminci daga ne daga rashin lafiya ba rashin lafiya a aljanna daga tsoron ba wai zancen kidnappers ko barayi sannan ba maganar mutuwa karshen aminci kenan duk lokacin da mutum yake cikin nutsuwa da annashuwa in ya tuno zai mutu zai ga ko shakka babu sai ta rage ma wani jin daɗi zai ji wani abu sai ka ji wani abu wallahi wani daga cikin manyan malamanmu za ka ce wane ya mutu yana nan da ransa idan aka ce wane ya mutu ya zo karatu a a ƙarshen karatu zai ce to wane ya rasu Allah ya ji kansa mu kuma Allah ya kiyaye sai ni da dariya to ka ga wata duk yadda kake faɗa Allah ya kiyaye mu dole za ta zo ai sai wane ya mutu Allah ya ji kansa kaza kaza to mu kuma Allah ya kiyaye ina addu'a ka kullum har yanzu kuma to aka zo ya ce to mu kuma Allah ya kiyaye ai yana yin kamar da nake gaya wani yana yin wannan ne saboda kyautar da wanda yayi doguwar rayuwa ya bi Allah ya bu wanda yayi ya bi Allah kuma ya mutu da wuri ko aljanna ya bi shi matsayi kun fahimta da kyau ko na ja ba ku wannan misalin hadisi ne a muwatta cewa annabi ya ba da misali inda Hassan da Hussein yanzu in mutanen kirki sai Hassan a shekara 25 ya rasu a cikin imani shi kuma Hussein ya cigaba da rayuwa amma ya cigaba da bin Allah To, hatta aljanna sai da yake kara 70 sai ya mutu hatta aljanna fa Hussein nan da ya dade sai ya ji matsayi domin shi ya mutu da wuri shi ko ya dora akan ayyuka alkhairi shi ka annabi yake khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin mutane shine wanda ya tsawon rayuwa sannan kuma ya kyawawan ayyuka wa sharrun nasi man dala umruhu wa sa'a amalu mafi sharrin mutane shine wanda ya tsawon rayuwa amma kuma ya kibin Allah an fahimta da kyau ko to wannan shine Allah ya ba ku tsawon kwana ne amfani to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana ulaika wato na'am wa hum fil ghurfati aminu suna cikin benaye aminuna suna cikin aminci ba wani abu da zai same su sai Allah ya ce والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Allah madaukakin sarki yace wallazina yas'una fi ayatina mu'ajijin wanda suke kokarin su bata ayoyin mu Allah yace wato gajiyayyu ne ba za su biya ba ayoyin Allah madaukakin sarki har kiyama ta dai wannan Qur'ani da yi alƙawari inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun duk yadda ka kai ka komo ka bata shi Allah ba zai kyale ka ba yara ƙanana yanzu da za a kwashe Qur'anai ɗan shekara goma sha biyu sha uku sha biyar za su dawo da shi wallahi a kwashe gaba ɗaya a ƙona duka na duniya to akwai wanda za su dawo ne ko ɓatan wasanni ba za a yi ba saboda haka mu'jizar Qur'ani kenan to shine Allah yake ulaika fil azabi muhdarun wadannan za a halarto da su cikin azaba ne kun da ya mutu inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha ubangiji na da yana shin fada arziki ga wanda ya ga dama aka na gaya wani bawan Allah ya ajiye wani guri yana so ya fidi yayi sai ya kudi yake bukata je wani abu kuma ba tiya ba amma daga lokacin da ya nemi dan uwansa kanin sa ya nemi ko zai zo ya ci gurin shi sai kanin ya tiya saboda yana so ya biya wancan tasa bukatar yayansa wallahi wani iko na ubangiji da ya tiya yana ziyaran da ya zo ya bada kuɗin wace gari wasu suka zo suna kan gurin suka tiya kuma suka kawo kuɗi mai yawa sama da miliyan ɗaya riba a kai ni ina cikin ni ne ke da garanto ni ne rubutu ne komai ya zo yake mun kaga wata jarabawa da Allah ya yi nace babba kuwa nace kuma ka san an riga an yi tilki tilki ya fada saboda haka ya gaba ba da kudi tinta kawai abin da ya rage takarduna guri na ya zo ya karba sai nace to yanzu duk kudi kowa jarabawa Allah ya yi nake sannan kuma akwai darasi da ya kamata a kalla darasin shine mu gane cewa shi arzikin mutum ko a rani kake zai same ka wallahi zaka ga baka gurin amma wallahi sai an nemo ka an baka nake kare da yake Allah bai bai kai zaka samu wannan dukiyar ba shi da shi yanzu ba wani wahala da ya a cikin sati guda akai komai aka gama kuma ya samu riba sama ta miliyan ɗaya ba bai wani struggling ba to haka Allah yake abin sa kai kuma Allah ya jarrabe ka ne dan ya gwada kai yaya za ka karbi wannan kaddara ko ba za ka karba ba yace ya karba karibin ta dani a ai tun da yanzu ne zai ga rigidewa saka da ya rage ai sai ne gobe ba ina abin da nake ga ba zai hauye dire yace ba to jarrabawa ce kowa a'a wannan kuma ba ji na ga muku ba ai yayi amma dai ko shakka babu sun nuna kowa ya nuna bajinta kowa ya nuna irin domin shi wannan kayan da ba cewa yato shi ni da shi ya ga wani shi to zai ba raba ribar gida uku ya baki daya ba tare da ya ba tare da ya sani ba yace kuma abin da ya saba zai raba ta gida uku saboda shi ma dan ya biya mata ya bukatar sai dai a tara wasu abubuwa yace hisa to kaga wannan shine abin da ake bukata ko da yake ka gane cewa arzikinka ko arami take sai ya dame ka lokacin da aka zo za a raba tuta da annabi a Khaibar annabi yace gobe zan bada tuta ga wani wanda yake san Allah da wanzansa Allah da wanzansa suke san sa sai da wani yake wata ba neman bukari da zai ranar kowa ya mun laili ya rike yana Allah ya sa ni yana roƙon Allah da aka zo wace gari sai da wani yake kaje muka rike muna dago kai idan a gano ta a cikin ina amma annabi alaihi salatu wasallam yake ina ali bin abi talib baya nan bai da lafiya yana gida idan zalafi aka ce ai yana gida har fa da yake da wuri cewa yana gida bai da lafiya aka ce aje a kira wuri kuma aka je aka zo da shi aka zo da shi annabi ya bar addu'a ya warke to haka Allah in dai rabon sai ko ina kake sai ya sare ka wallahi wani abokin da yake ko ba yake ne wa yana ta son neman aiki yana lakari yanzu a wata jami'a a Kebbi muna harkar dawa ne lokacin da ya zo sai da sun yan majalisa an samu ofa shi baya lokal government din da ake aka ce wani daga cikin yan uwa ya bada sunansa aka ce kam yan local government din suka rike suka ce ba za a bai wani sai yan nasu local government yana magana sai wani da muke shi ma dawa da ne sai kaga kamar wa Allah kawai sai ta addu'a saboda an yi kiki kaka sun hawo sun dire ce wallahi ba wanda ya isa kuma wato requirement din da ake nema shi yana da shi su kuma da suke rigima a lokacin gwamnatin ba su ya hakura ya cigaba da harkarsa kawai abin da Allah ramman ya ce masa yace kaga kaje kawai ka bawo Allah sai ta addu'a wallahi yace ya shiga wata harkar yana bacci sai ya ji waya aka kira shi wannan abokin na ya ce kaje waje kaza ka karbo offer ka an ba buga wai san da suke ta up and down din suna ta rigima ba wanda aka bawa shi da ya kure shi ya bawa Allah kuma Allah ya bani to haka Allah ya yi duk abin da kai da Allah ne zai ma to zai yi wanda su wayin sun ba kowa da kandidate din sa an ce wanda ya turo da sunan wani wanda ya tura da ya tura da sunan wani amma wallahi duk bai samu ba shi yana yace wallahi bacci yake yace ta ji duk inda kake yanzu ka je guri kaza za a baka ofa kuma yaje karo yanzu yana ce yana lecturer to haka Allah yake an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa yaqdir wa ma anfaqtum min shay'in amma ku sani duk abin da za ku ciyar ba wani da zai ciyar da wani abu fa huwa yukhlifu Allah ya jiyar ma duk abin da ka ciyar akwai wani bawan Allah yana zaune a karatun nan ya taɓa gaya mu yace irin abubuwan da muke faɗa wata rana yana hanyar Abuja kawai yake karatu yake bi ma wanda muke a nan yake sai wani ya ya tambaye shi ya nemi taimako sai ba shi wani kudi yake wallahi bai dade da barin gurin ba sai da alat allin an ba shi wasu kudade kyauta tun lullunka abin da ya bayar din nan kusan sau ɗari kuma daidai lokacin yake an yi wannan magana cewa duk abin da ka bayar dan Allah sai Allah ya bai mai wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da za ku ciyar wato na dukiya to Allah sai ya biyar muku kuma ku je ku tambaye masu kyauta ku ji ba marwata ba duk wani mai kyauta ka je ka tambaye za ka ga da wahala ya rika rasawa domin dalilin ka wani zai ci abin to sai Allah ya tafi kudo ba Annabi alaihi salatu wasalam yace hadisul qudsi annabi Allah ya ce an fi ko fi alayka ka ciyar ni ma zan ciyar da kai sana hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa hadisin bukhari da muslim cewa babu wai babu bamin yawmi yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani ba wani yini da bayi za su wayi gari a wannan yinin ba sai malaiku bi suna sauka sai ɗaya daga cikin su ya ce Allahumma adi mufiqan khalafa ya ubangiji ka ba wa mai ciyarwa kamar masa kamar yayi masa wa yaqulu al-akharu Allahumma adi mufiqan khalafa sai kuma yana cewa duk marwaci Allah ka hada shi da azara ya ki ba kowa kuɗi da ya fita motar da ta ciyo dubu ɗari biyar bai ba kowa ko kobo ba ya aka ne mana to saboda haka shine fa huwa yuhliku sai Allah ya ce wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu ajirtawa abubuwan da muka fara ni ya Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah wa daukakin sarki ya je mana mura ko Allah da sunayen sa kyawawa da zuwa kun fara ku ga Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon banta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guce ko abu guje maka muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da zuwa kun fara ku ga Allah ta lafiya mu ila da Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya mu masu neman aiki da ajiye ga makarantu Allah ka agaza musu muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da kofin sa madaukaka tsadar rayuwa da kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da kofin sa madaukaka waɗanda suka sa wuri a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya marasa lafiya gida na su mutsaki Allah ka tafi ka hudun su Allahumma ayyuka lafiya wa kanina wa aslih aimatana wa ulati umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع سؤالك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai aran wannan da muka yi wa alƙawarin da ya jini a Najeriya na ke wa ta gaba.